الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله فضلا آله وصحبه أجمعين وحسن وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari sarki mai kowa mai komai Allah ta da rasarin wadaci a masallacin juma wanda gabatar da lahi mutum na sheik alwa ma'ahalar yau insha Allah muna sha tara dawon yani wata na uku a kalandar musu shekara ta 1445 bayan hijar manzira jaka da annabu ma sallallahu daga birnin kuma muwafaka da da watan oktoba yani wata na goma karta dubu ashirin ko milani kamar yadda muka faɗa wannan littafi mai albarka jami'il mutun a ciki kuma mun zo kashfu shubahat kashfu shubahat yayi shubaha dan bidima kaza to ga abin da za ka ce mai yanzu sheka abdullahab sai ya ce ma ɗan yana so ya ɗar mai ka sai ya ce ma kaza aikuna kaza kuma to ga abin da za ka ce mai kaza shi ne kashi kun shubaha ya yi shubaha abu da ya rikici aikun san ba a yayin shubaha sai da ilimi shi sa ko ahallu kitabu yahudu da nasara allah ce yi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati iya ahsan kenan ka san lokacin da zaka yi jayayya da ahlul kitab yahud ko bansari sai kana da ilimi saboda zai iya kama wata hujja ya darme ka to dan bid'a ma ko dan dariqa ko dan wani tijaniya zai iya kama wata hujja to he ka darme shi kai ma da kaza ka san abin da zaka wuce shine malam yace fa in qala idan dan bid'a ya ce ma ana la'ushirka billahi shay'an ni ai banda shirka da Allah Allah sai ka samu dan bid'a ya ce ma ni baka taba gani na yi shirka da Allah ma dan na kirayi wali ai ba shirka bane hasha sai ka ce ya kiyayi hasha kalmar ta hasha tasniya ne istisna'i ne hasha ko daya wa kalla ba haka ba walakin iltija ila salihin sai ka ji dan bidiya ya ce ma ni na fake ne da salihai salihin bawa an ce ba a rike shi ba sai ya ce ma laisa bi shirki wannan ba shirka ba ne yanzu akwai wanda zai zo ya ce ma ai kai kayan ra akwai salihai hamma ya kama hujja ai Allah ya ce wa man yudi Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiqina wa shuhada was salihin dan bid'a sai ya ce ma ai kayan ra akwai salihin bawa to dan na rike salihin bawa laihi ne laihi ne dan na roke shi to shine ya ce fa in kala idan dan bid'a ya ce ma ko dan dariqa ko dan tijaniya ana la ushriku billahi sha ni banda shirka da Allah hasha ya kiyaye in yi shirka da Allah wa kalla ba haka ba bana yi shirka da Allah ba walakin iltija ila salihin ni dai na faku na kama salihan bayi su nake kira he ce ma laisa bi shirki wannan ba shirka ba ne to ga amsar da za ka bashi ba kullahu sai ka ce da shi idza kunta tuqiru in ka tabbatar anna la harama shirka allah haramta shirka a azama min at-tahrim tahrim zina sama ma da yanda allah haramta zina shirka ta hi zina wa tuqiru kuma ka tabbatar anna allah la yaghfiru duk wanda ya shirka allah bai gafarta ne nasi ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara ga wanda ya mutu yana shirka amma duk zinin da ba shirka bane na rantsi da Allah in ka je wajen Allah in Allah ya ga dama sai ya hima ya saka amma muddin ka mutu kana shirka baka tuba ba tabbat kai dan jahannama ne wani ya ma adda ma Allah gafarta ma yayi laifi ina fata mu ba ma haza ba ma haza al'amru wannan al'amarin allazi haramahullah wanda Allah ya haramta wa zakara annahu la yaghfiru kuma Allah ya zakara bai gafara da shi fa innahu la yadri watakila shi wannan dan bid'a ko wannan dan tijaniya ko bai sani ba a akwai kun san wanda ake yaudara su a kan tijaniya ko dariƙar kadiriyya da abin da yake ciki na tijaniya ko da ba a faɗi musu gaskiya wani kawai gani yake shi an ba shi dai ya rika zikiri da sauransu la ilaha illallah da istighfari to amma abin da suke ciki na shirka a ɓoye suke wa'yansu sai manya-manyan da masu rubutu da sun sani shi sa wa'yansu yaudararsu ne ake akai haka amma wanda dai suke shiga sun san abin sun yawa a cikin ɗariƙoyi wannan akwai girmama shehunne sama da girmama annabi kai akwai wanda ake ba su matsayin allah ba hudu bai da sauransu wataƙila wannan ya ce ma bai sani ba to faƙullahu sai ka ce da shi kai fa tuburi'u nafsaka mina shirk ya za ka kubutar da kanka daga shirka wa an talata a rufu ba ka santa ba ashe da ka tsaya a jahilci ba ka sani ba ha'yan tijaniya ko ɗariƙa suka yi da reka kai lahinka ne saboda farko ma Allah ce yi ka sanni kafin ma ka bauta mani sai da Allah ya fara ka ilimi sannan ka la ilaha illallah dan ka san matsayin ilimi a addini Allah ya ce fa alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika ka sani sai da aka fara kalma ta ka sani sannan la ilaha illallah ta biyo baya dan saboda he ka wadi la ilaha illallah in baka sani ba kullun karkawaro ne tana warwarwa kuma yadda kamar yadda alwala take warwarwa ina fata mu sai ka ce kaifa tubri'u nafsaka ya zaka kubutar da kanka mina shirki daga shirka wa anta la ta'rifu baka santa ba am kaifa yuharrimu Allahu alayka haza ko kuma ya Allah zai haramta ma wannan kuma alarke kai baka san ba abinda Allah ya haramta ma ai ka je kai ilimi zaka san abinda Allah ya haramta ma abinda Allah ya halatta wa ya zukuru annahu la yaghfiru kuma Allah ya zakara a Qur'ani bai gafara ga wanda ya mutu yana shirka wala tasalu anhu kuma kai baka tambaya ba wala ta'rifu kuma kai baka sani a ya kamata ka san abin da Allah bai gafarta wa mutum ya mutu yana yi ma'ana duka da ka kin ilimi an zarge ka atazunnu anna Allah yuharimuhu wala yubayyinuhu lana yanzu kai da kake cewa baka sani ba kana zato ne a tazunni kana zato annan la yuharrimu Allah zai haramta abu wala yubayyinuhu lana kuma bi bayyana mu bashi ai duk abinda Allah ya haramta sai ya bayyana mu sai dai in kai ne baka je baka nemi bayanin baka nemi ilimin yanda za ka gane bayanin ashe laihi ne ka zauna baka nemi ilimin addini wallahi laihi wallahi baka san shirka ba baka san haram ba baka san halaka ba baka san komai ba kai kawai a gabarniya ne kake tahiya a addini kawai kai da sunan musulmi amma ba ilimin addini kaje ka zauna minti 30 ana karatun addini baka sani ba to wallahi wannan in ka je wa Allah haka kam annabi ce ai dalabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne dukkanin musulmi sai ya nemi ilimi kowane musulmi wancan wanda yake cewa dalibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin hadisi ne da ifi musulmi namiji da musulma mace a dalibul ilmi ala kulli muslimin yau aka ce kulli muslimin da namiji da mace ba su shiga ba ina fata lai kare ilimi dole shi yasa imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari yayi babul ilmi qabla al-amali wal qawli babu da ke magana akan yin ilimi kafin ka yi aiki kafin ka yi magana sai ka yi ilimi shi sa malam abdurrahman mai akhdari mai yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar lafi wa yas'alu al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله عز وجل فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة haka imamul mai adari ya faɗa bai halatta baka yi wani aiki hatta ya alama hukumar laifi sai ka san hukuncin Allah sallah za ka yi ka iya azumi sai ka iya karatun ƙur'ani sai ka koya duk ilimi ne ina ba za mu fahimta kuma in baka zuwa makaranta irin haka ya za a yi ka fahimta kawai baka zuwa daga kasuwa ya shago ya ka za a hawa kuma na rantsi da Allah in ka mutu ba a tambaye ka ba kasuwar ka jarin ka nawa ko a b c d a f g k l m n o b k duk ba a tambaye ka ba shogarabi ba a tambaye ka ba mathematics ba physics shimi duk ba da bai ka ba can kai ka san physics shimi man rabuka za a ce kuma ba a sanin man rabuka ya je makaranta wa man nabiyuka waye annabinka wa ma dinuka duk ba a sanin su sai an je makaranta irin haka a kasuwa ba a san man rabuka a abc abcd afg ka ina ya marabu duk ba a tambaye ka basu amma kai ka ba da rayuwar can ina fata buru mala ya ce fa in kala idan dan bidiya ya ce ma a shirku ibadatul asnam da wani dan bidiya sai ya ce ma yau ai mu shirka mu abinda muka sani ka zo ka rika bauta ma gunki shine shirka wani hannu la na abudul asma na sai dan bidiya ya ce ma mu kuma mu bauta ma gunki kaga gunki a daki na amma ya ce hoye yana kiran shehu ya ce ba gunki bane fa kullahu sai ce da shi ma ma'anar ibadatul awsan miye ma'anar bautar gumakai atazunnu annahum ya'taqiduna yanzu kai kana zato cewa suna kudurtawa anna tilkal akhshab wannan itacen da wa'incan masu bautawa itace wal ahjar da masu bautar duwatsai takhluqu kai kana zaton su da suke bauta ma itace da duwatsai kana zaton su suna ciya ne dutsi shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicce su a su na can da suke bautawa dutsi da suke bautawa ita ce sun san ba su suka halice sama ba sun san ba su suka halice su ba a'a sai su ce suna neman tabarrukin su ne yo ai kuma yanzu wajen shehu ne kuke neman tabarruki ku zo daidai kabari kuna neman tabarruki da ku da masu bautar dutsi da masu bautar ice duk ɗaya kuke su ma neman tabarruki ne su tabarruki ne suke ko kuma neman tabarruki ne shine shirkin wata rizuku su masu bautar itace da duwatsai sun sani ba su suke arzita ba duwatsai wato dabiru sun san wannan duwatsan ba su suke zabbarar da zamani ba ba su suke kasanyi ba ba su suke duka damuna ba ba su suke karani ba amaran man da ha al'amari ba su suke zartar da lamarruka ba man da aha wanda su suke kiransu wannan itacen da duwatsai sun san ba su da su suke kiransu wa'annan mutanen sun san ba su suka halarci sama ba su suke ruwa ba ba su suke arzita komi ba sun sani ba haza yukazibuhul qur'an wa'annan ai qur'ani ya karyata su to ai kaga yanzu wannan hujja ce ta dan bid'a sai ya ce ma ai mu bu mu bauta ma gunki ko mu ai baka ga gunki a daki na sai ya ce dan mun yi tabarruki mun nemi tabarrukin shehunnai da kabarruka shine lahin yo shine shirkar dai wa'incan su ma tabarruki ne suka nema na itace da duwatsai sai suka yi shirka sun su da kansu suke cewa ma na abu domin illa li qaribuna ila lahi zulfa kuma haka ne kuke sai ku ce ba muna bauta musu ba dan su ne Allah muna bauta musu ne dan su kusatar da mu zuwa ga Allah saboda su waliye ne ba ba su da ba su da laifi to shirka ce kuke ina fata mu shirka ce kuke kenan ba a neman tabarrukin kowa da kai tsaye ka kirayi wani ka kama kafa da wani sannan ka je wajen Allah shirka kai kawai ka kama kafa da wa Allah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah bai so ka biyo ta wani sannan ka je wajen shahabe su ko annabi baka kama baka ce wajen ka na biyo ka bani wajen Allah kawai Allah so yake shi kai shi ka sai yan bidiya su ce yau ai kun yarda an je wajen shugaban kasa dole kafin a ganshi sai an bi kama kafa da wani sannan ya kai ka wajen shugaban kasa ai sai ka biyo ta protocol ka je kai ka ta sannan ka samu gaunan shugaban kasa yau kai in ba mahaukaci ba da kake wannan magana shi shugaban kasa kafin ka shigo gurin shi ya san waye shigo bai sani ba ko Allah fa da kadar ma aniyan ma za ka je wajen shi ya san ka kwatanta Allah da shugaban kasa wanda bai san ba abinda ake yi a gidan shi ma akwai inda bai san ba me yake shi da ta kan shi ma yake Allah wa huwa yajiru wa la yajaru alai shi ke ba da kariya ba mai ba shi kariya ina fata ba kafaran su da kansu na da suke cewa Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulanna la da zaka tambaye su wa halicci sama da ƙasa ta za su ma Allah ne su kafiran da kansu amma sai su ce muna bauta ma duwatsai don dutse bai laihi ya kai mu wajen Allah ice bai laihi don ya kai mu wajen Allah rana ba ta yi ba laihi don ta kai mu wajen Allah annabawa ba su da laihi su kai mu wajen Allah salihai yau kafirci ke kawai kai tsayawa za ku yi to su ma na yanzu in ka lura sai ce shehu ne ai waliye ne wa'annan ai waliye ne dole mu kiraye su kuma watakila wannan bidiya ya ce ma ai ni ban da bauta musu in ce in zo rika shehu ba ni amma ai kana cewa shehu kare ni ko kuma shehu nazo a kula da ni a kai ni to kai ma mu kai mushriki yo masu bauta annabi isa ma ya haka ne wa'ansu ba sun ce ba annabi isa Allah ne wa'ansu sun ce dan Allah ne dan ya kai su wajen Allah shi Allah bai so ka kama ko kafa da da kowa kawai diran wa in kala idan dan bidiya ya ce ma huwa man kasa da khashibata yo ai shi wanda ya nihi icce aw hajaran ko dutsi aw abniyatan ala qabrin ko yayi gini a bisa kabari yake neman tabarukin mai kabarin aw ghairihi ko wani shi yad'una zalika suna kiran su wa yuzbahuna lahu suna yankawa da su kasa akwai wanda sai su zo su yanka ma dan mai kabarin ko kuma dan wani yace ce wani a jikin dutse zai zo ya yanka kaza ya tayi ya bar ta ya bar jinin ya ce dutse ya yanka ma wai bauta ce wai kuluna sai su ce innahu yuqarribuna ila allahi zulfa ai wannan dan su kusatar mu zuwa ga Allah kusanci wa yadfa'u allah wa yadfa'u allah anna bi barakatihi kuma Allah ya kare mu anna gare mu bi barakatihi da albarka wannan yancin ko dutse au yudina bi barakatin ko kuma Allah ya ba mu albarka wannan dutsen ko ice faqul sai ka ce da wannan dan bid'a sadaka ta kai gaskiya wa haza huwa fi'lukum inda al-ahjar wannan shine aikin ku wajen duwatsai wal abniyati da wajen gini allati alal qubur wanda kuke a bisa kaburruka neman tabarruki wa ghairi hada wani wannan fa haza wannan aqarra tabbatacce ne anna fi'luhum haza aikin wa'annan mutanen huwa ibadatul ausnam ai bautar gumki wa huwa al-madlub shine abin nema ma'ana bautar gumki ce kuke yanda su wa'ancan suka yi kaman gumki ne suka bauta kuma wallahi bautar gumki ce wa yuqalu lahu aidan kuma sai a ce da shi kuma qauluka faɗarka da kace ashirku ibadatul asnam ai shirka bautar gumki kadai hal muraduka shin nihinka anna shirka ita shirka makasusun bi hada abin keɓanta ce da bauta kaɗai wa annal itimada ala salihin yo ai dogaro da salihai ma ka ce na dogara da salihin bawa wa du'a'uhum da kira ka kirayi salihin bawa la yadu he ce ma dogaro da salihai da kiran salihai la yadu kullu fi zalika bai shiga cikin wannan ai dogaro ne nayi da shi ko kiran shi ne nayi ya taimake ni sai ya ce ma bai shiga cikin wannan fa haza yurduhu to wannan za ka maida mai za a maida mai magana ma zakarahu Allah fi kitabi abinda Allah ya zakara cikin Qur'ani min kufurin na daga kafircin man ta'allaka alal mala'ikati duk wanda ya ratayi da mala'iku ya kirayi mala'ika yace mala'ikan ya kirayi mala'ika ya taimake shi au Isa ko masu kiran Isa au salihina ko masu kiran salihai duk menene duk mushrikai ko mun fahimta falabudda babu makawa an yi kira laka ya tabbatar ma anna man asharaka fi ibadatillah duk wanda ya shirka cikin bautar Allah ahadan daya min salihina daga cikin salihai ma'ana ya kirayi salihai lahu shirkun zai ce ma eh lalle shirka ne almazkur fil qur'an wanda aka zakkara cikin qur'ani wa hadha huwa almadlub wannan shine abin ne ma daman kace ka nema ya yarda ya yarda to wasirrul mas'ala sirrun mas'alai annahu cewa iza kala idan ya ce ma ana la ushriku billah ni banna shirka da Allah fa qullahu sai ka ce da shi wa mashirku billah wai me shirka da Allah fasirhu li fasarta mini kai da kanka fa in kala in ya ce ma huwa ibadatul asnam ai bautar gunki shine shirka ga Allah fa qul to ga amsar da zaka bashi sai ka ce wa ma ma ana ibadatul asnam he ka gure shi me bautar goma kai fasirhu li fasarta mun fa in kala in yace ana la a'budu illa Allah wahdahu zai ce ma ni ban da bautawa kowa sai Allah shi kadai fa qul to ce da shi ma ma'anar ibadatul lahi wahdahu me ma'anar ibadar Allah shi kadai fasirhu li fasarta mun har yanzu tambaya kake me ka kure shi fa in fasaraha in ya fasarta ma bima bayyana alqur'ani yanda qur'ani ya bayyana wa huwa al-madlub to shine abin nema sai ka bashi amsa wa illam ya arifu in kuma bai ma san ba duka wannan fa kaifa yadda ishe'an huwa la ya arifu to ya zai da'awar abu kuma bai san shi ba eh ka kure shi amma wa in fassara zalika in ya fasarta ma bigairi ma ma'anahu bigairi ma'anahu ba tare da ma'anar ba bayyanta lahul ayati alwadihati to sai ka bayyana mai ayoyi a hili fi ma'anar shirka billah cikin ma'anar shirka da Allah wa ibadatul awsan da bautar gumakai wa annahu allazi yaf'alunahu abinda su suke aikatawa fi hazar zaman a cikin wannan zamanin bi ainihi da ainihin shi su a lokacin nan zamanin manzo Allah lata suke bautawa da uzza gunki amma sun yarda lata ba shi ya halicci ba ita ta halicci sama ba ba ita ta halicci ƙasa ba sannan kuma hallo sun yarda lata ba ita take ka sanyi ba ba ita take arzita ba a suna bautawa lata dan ta kusatar da su zuwa ga Allah wa anna ibadatallahi wahdahu bautar Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya hiyal lati yunkiruna alaina abinda kafare suke inkari sai su ce a haba Allah daya yo ina silata kawai Allah daya yayi kadan wai zuwa ganin su kawai kafare to ai in ka lura su ma yanzu wannan yan dariƙun da sauransu sai su ce kawai Allah kawai ɗaya shi kaɗai ina salihai ina shehunai a ya kamata a riƙe wa insu mana kai mahaba kawai Allah su gani suke Allah bai isa ba wa iza zukira Allah wahdahu shi ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhir wa iza zukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun ai yanzu ko kalla duk ahli sunna ta yake ko abotawa Allah shi kadai annabi a mai biyayya duk malamin sunna haka ne yake amma in ka samu dan dariga ya zo ce to inda za a baku labarin ma duk labaran shehunai a shehu kaza a rike shi wali ne ya an mutu ma ya rayo ya raya an kade wani yaro ya ji gwargware shehu ya zo ya ce tashi da izinin Allah ya tashi duk ƙarya ce ka ji wani shehu wai aka amshi ran muridin shi ran dan muridin shi almajirin shi sai aka amshi ran dan almajirin shi shi kuma muridi wanda kulle yana tare da shehu kawai ran nan sai muridin ya zo ya hujji ma shehu shi ahmadu tijani ne ba ya zo ce ahmadu tijani wallahi yau ɗana a amshiran shi yi wallahi ya ce mi ne ɗan wani muridin nan ina sai ya tarbe hanyar da mala'ikan muluktuwa yake tahiya da rayuka iyi ya tarbe shi ya tarbe shi ya ce to kawo ya ce ni allah ya sa ne ya ce a in ma allah ya sa ka ba ni ba wannan kishi ba ne ai yana izini na ya ce gide Allah ya sa ni suke garrama sai ya ce ba ni tu bakwalai duka bakwalai eh ta daukar rai ya zazzage kawai garan dan muridin ya tashi kai ran nan duk wanda ya mutu ma sai da ya tashi kai ba ma wanda ya mutu ba wanda aka kai shi kabari ma eh wallahi suka dawo kawai mutum kun ya gumun da shi ya dawo gida ya kai an watsa mutuwai shi ke ne yanzu kuma sai shi mala'ika mutuwa ya je wajen Allah sai Allah ya ce wai kai mi yake faruwa yau sai ce wallahi wannan shewa Ahmadu Tijani aka amshi mai dan ran shi ni kuma ya tarbe ni nace ba na bashi ba bakwalai ya kwace da karhi ina fata ku sai Allah ya ce ai lahin ka lahin ka ne da yace ka bashi ba sai ka bashi mai hudu daya yace ai lahin ka ne yanzu ka ja mu yau aikin da muka yi duka ya lalace in ji Allah yanzu wannan kuma wannan abu ne a cikin littafinsa hankali eh abu ne a rubuce a cikin littattafan ina fata mu eh wallahi su suka rubuta ba kage bane barantana a ce armaranci to ka gani wa to ai haka ne suke sun mai da Allah ne kaman wannan cin mutuncin Allah ne to shi ne malam ya ce wa annan ibadatun laiwa da wula sharika lahu bautar Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya hiyar latiyin kiru na alaina ita ce wadda suke mana inkari sai malam ya ce wai su huna kama saha ikwanu hom sai su rika ihu kamar yadda ‘yan uwansu suka yi ihu su rika daga murya hai su ƙala yayin da kafiran wa'incan na zamanin manzan Allah suka ce a ja'ala alihatan ilahan wahida yanzu sai a sanya Allah abin bauta shi kadai inna haza la shay'un wajab wannan abin mamaki nan abin mamaki yanzu kafiran da na zamanin manzo Allah annabi yayi da su su ce la ilaha illallah ko a munafice wasu wada suka kyodi saboda sun san in suka wade ta ba za a haɗa ba kowa da Allah ina ba ta fahimta amma mu namu sai su wadi la ilaha illallah kuma su rika kiran shi su ta wa'ancan wasu sun san in suka wadi la ilaha illallah ba yanda za a yi su kirayi wani su Abu Jahil su Utbatu bin Rabi'a shine annabi ya ce ku ce la ilaha illallah suka ce aj'alal alihata ilahan wahida yanzu sai a sanya abun bauta daya inna haza la shay'un ujab kai wannan abu mamaki ne kene yanzu dan Allah mu yanzu ana hadu la ilaha illallah amma ana hada Allah da wani kene yanzu kafiran da da suka hadu la ilaha illallah da sun yi ne yanzu rike la ilaha illallah bu sa warware ta ba saboda an yi an yi ko da munafici su hada suka ki hada eh to mu namu yau ba yanzu ne ya ce ma to la ilaha illallah kuma ya koma ya kira shehu yayi shirka kagani na dan sun san muhimmancinta kuma sun san tana warware ya kamar yadda alwala take mu ne yanzu akwai wanda suke ganin ma kawai kawai da la ilaha illallah ba yadda za ta warware ina fata mun fahimta fa in kala idan yace ma innahum la yakfuruna bi du'a'il malaika wal anbiya ai mutum baiwa a kafirta shi dan ya kirayi annaba ko ya kirayi malaiku wa inna ma yakfuruna lima qalu almala'ikatu banatillah ana iya kafirta mutum in yace da suka ce mala'iku ɗiyan Allah ne almala'ikatu banatullah haka zai ce ma da amma dan ka kirayi mala'ika ko ka kirayi annabi ya za ka zama kafiri fa inna lam naqul mu kuma mu ce ba abdul qadir ibnullah mu ce ba abdul qadir jilani dan Allah ne wala ghairu mu ce ba inyasi dan Allah ne haka zai ce ma mu dai muna kiransu saboda salihai ne to fal jawab ga amsa sai ka ce da shi annan nisbatul waladi ila Allah kufrun eh lalle danganta ma Allah da kafirci mustaqillin wanda yake zaman kanshi qala Allah ta'ala hamma Allah yace ul huwallahu ahad kace Allah al-ahad shi dai ne Allahu samad shine abin nihi da bukata shi ake nuha da bukata lam yalid wa lam yulad bi haifa ba bi haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai da tamka to sai ka ce wal ahadu allazi la nazira lahu shi kuma ahad kin da take cin gulu wallahu ahad bata da kini bata da kishiya ɗaya ne ba a ce ba qul huwallahu wahidun barantana a ce sani salis rabi ahadun aka ce bai da kishiya ne tilo ne wasamad samad al-maqsud fil hawa'i wanda ake nuha da bukatu ya biya shi ake nuha da tadi ya biya faman jahada haza duk wanda ya musan wannan ya ga akwai wanda yake biyan bukata banda Allah faqad kafara ya kafirta walau lam yajhadu sura ko da bai musan sura kul huwallahu wadkanta amma in yayi musu Allah shi ake nuha da bukata ya biya kuma ya ce ba haka ba to kafiri wa qala Allah ta'ala hal lokacin yau mai a wata aya da Allah ya ce mattakaza Allah min waladin Allah bai rikida ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma Allah bai da bai da tare da shi babu wani abun bauta in ba shi ba fa farraqa bainan nau'aini sai ka rarrabe min tsakanin nau'i biyu waja'ala kull kila minhuma kufran ka sanya duka biyun kilakin wannan kalma ta kila abu biyu minhuma daga cikin su kufrun duka kafirci ne mustaqillun wanda yake matsayin kanshi wa qala nan duka na bashi hujja cewa ba a rike ba a ce ma Allah yana da da kafin ka bashi amsa wa ta'ala wata aya Allah ya ce wa ja'alu lahu shuraka aljinn suka sanya ma Allah abokan tarayya na aljannu wa khalaqahum alhali Allah shi ya halici wannan aljannun wa kharaqu lahu banina suka kaga ma Allah diya wa banatin diya maza wa banatin da diya mata bigere ilmin ba tare da ilimi ba nan ma sun jingina ma Allah da duk kafirci ne fa farraka baina kufraini sai ka rarrabe mai tsakanin kafirci guda biyu nan duka kana bashi hujja Allah bai rikida ba kafin ka bashi amsar ta wannan wa dalilu ala hadha aidan dalili akan wannan kuma annal ladzina kafaru bi du'a'il lata wanda suka kafirta da kiran lata ma akaunihi rajulan salihan tare da shi lata nan namiji ne nagari lam yaj'alu ibnullah bus ce ba dan Allah ne a sun ce shi Allah ne amma bus ce ba dan Allah ne wallazi na kafaru bi ibadatul jinni haka wanda suka kafirta suke bautawa bautawa aljannu lam yaja allahum kazalika musu ce ba aljannu diyan Allah ne wa kazalika aidan alulama haka nan malamai fi jami'i mazahibul arba a cikin mazhabobi guda hudu wannan guda hudu da muka sani imamu ahmad bin hanbal da kuma abu hanifa da malik da kuma shafi'i yazkuruna fi babu hukumul murtad duka suna zakkara a cikin babun su sai sun kawo babi na tsirnarinta musulmi ya zama mi kafiri duka wannan mazahib al-arba ka dauka tun daga iziya risala askari muktasar mudawwana muwadda imam malik duka akwai babun babun musulmi ya zama kafiri babun ridda kenan la ilaha illallah tana mi tana warwarewa to in banta warwariya mi za su kawo musulmi ya zama kafiri ina fata mu bayyana to shine mala yace wa kazalika aidan al ulama fi jami' fi jami'il mazahib a cikin dukkan mazhabobi al arba yazkuruna fi babi hukm al murtad anna al muslim shi musulmi idza za'ama anna lillahi waladan in yazriya cewa Allah yana da dafa huwa murtadun yayi ridda wa yufarriquna bayna nau'aini kuma suna rarrabe tsakanin nau'in guda biyu wa haza fi gayatul wudu wannan shine kai gaya ta abu ahiri ku za akwai wanda suke cewa mu kafirta musulmi wai ba hujja bace ina fatan ba akwai wanda suke cewa su kafirta musulmi a ko a cikin hadisi ingantacce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu dami imri'in muslimi illa bi ihdas salas ba sha halitta azu da jinin musulmi sai da ɗayan abu uku ɗayan abu uku السيب الزاني والنفس بالنفس والفارق والمفارق للجماعة wanda ya taɓa yin armin ya zina a kashe shi wannafsu bin nafsu wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi walmufariku da jama'a wanda ya rabu da jama'a ta musulmai ya ware shi kadai ya bar musulmai to shi ma ya yi ridda ana yi ana iya kashe shi yana nasi ne na hadisi da ayoyi cewa musulmi zai iya zama kafin kun san ɗahir bauchi da waye sun ce musu kafirta wayo musulmi waye wani ba huya bace annabi ma ya kafirta musulmi Allah ma ya kafirta me musulmi ne me izgili Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce kan ku kamzuri kun zama kafirai bayan da kuna da imani Allah ne ya shaida musu suna da imani kuma ya ce sun zama kafirai kafirai kaiwa ma ya shaida da imanin kafirai da na ka zo ka ce baka zama kafirai to lokaci ya yau lokacin sai a hankali abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana wasu ba na kallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu